إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka fathul majid li sharhi kitab tauhid yau muna bakwai ga watan jimada al'ula hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan sha biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin da ɗaya sati da ya gabata muna kan hadisin Hussein bin Abdurrahman wanda ya ce ƙala kuntu inda Sa'id bin Jubair قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وقلت أنا من كم مجنى إمام الخطابي شاهنا تمانين قال الخطابي إمام الخطابي وند رحمة الله تكار تبتع قريشي ومعنى الحديث معنى ون حديثي لا رقية أشفى babu wata ruqiyya wadda ta hi warakaswa wa aula min ruqiyyatil ayn wadda ta hi daga ruqiyya ta ayn kambin baka wal huma da huma wa qad raqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam nan kuma huma radadi ko zahin halbi na maciji ko na kunama ko abin da ya kama da haka. Ƙauluhu, Kada ahsana manintaha ila ma sami'a, ya kyautata wanda ya kai ƙarshen abin da ya ji. Ai, man aka zabi ma balagahu min al'ilm, wanda ya riƙo da abin da ya kai gashi na ilimi, ya riske shi. wa amila bihi kuma ya aiki da shi faqad ahsana to wannan mutum ya kyautata a ce wani ilimi ya zo gare ka kuma ka yi aiki da abin da ya kumsa to wannan sai zamanto kyautatawa ce bi khilafi man yu'mal ya'malu bi jahli sabanin wanda zai yi aiki da jahilci au la ya'malu bima ya'lam ko kuma a'a ya sani bai aiki da abin da ya sani ba shi kuma manufa ta ilimi shine aiki da shi in ilimin da ake aka yi umarni a yi aiki ne da shi hannuwa da ilimin da aka hana a aikata shi kamar ilimi na shirka ko tsahi ko abin da ya kama da haka shi wannan ba a bukata mutum ya san shi in kuma ya san shi to babu zancen ya aiki da shi aula ya'malu bi bima ya'lam fa innahu musii'un athim idan ya san wani ilimin da ana nema ya aiki da shi bai aiki da shi ba to wannan mai munanawa ne kuma mai zunubi ne yayi zunubi shi yasa yazo cikin hadisi tabbatacce manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon wanda za a hura wutar jahannama da su mutane guda uku kin su akwai mutumin da yayi ilimin da ya zamanto na shari'a ne ko bai aiki da shi ba qala wa fihi fadilatu ilm salaf wa husn adabihim a cikin wannan hadisi hallo akwai fa'ida shine falala ta ilimin magabata sahabban manzala sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya da wanda suka biyo su baya wannan suna da falala suna da huce a cikin wannan domin duk abin da suka karanta sun karanta ne don Allah ba don duniya ba ba don neman duniya ba ba don a yaba su ba ba don a ce su malamai ba ne ba sun yi shi da sunan ilimi domin Allah ya ce a nema wajibi ne wa husnul adabihim sannan kuma akwai kyakkyawan ladabinsu a cikin neman ilimi da karantar da shi can malam ya yi ta'aliki kala fi qurratul uyun fihi husnul adabi ma'al ilm cikin wannan hadisi akwai kyakkyawan ladabi tare da ilimi wa ahlihi da ma'abutan shi wa anna man fa'ala shay'an su'ila an masnad mustanadihi ta Allah iwa wannan yaron cewa wa anna man fa'ala shay'an kuma akwai cikin wannan hadisi cewa duk wanda ya aikata wani abu to za a ambace shi tushen shi ka ce abu addini ne daga ina ka samu Allah ne ya faɗi ko manzo sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba to ba a lura da abin da ka aikata fi fi'lihi hal kana muqtadiyan aikin da yayi ya kasance biyayya ne bi ne yayi ya ga wani iyaye ne yayi amla ko kuma a'a kawai shine da ya kirkiro kayan shi ina tushen abin da mutum yake a kan shi wa man lam yakun ma'ahu hujjatun shar'iyyatun fala udhra la bima fa'ala kuma duk mutumin da baya da hujja ta shari'a to baya da uzuri da abin da ya aikata in gane ko za ka cewa Allah ba na zo na yi abu kaza gobe kiyama ka kawo uzuri domin addini ya ginu ne akan hujja duk abin da za ka yi zamanto kana da tushe in ma faɗa Allah maɗaukaki ko faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai faɗi wani abu ƙalƙashin faɗarsu ne zai faɗi bayani ne zai yi amma in ba haka ba to babu wata inda addini ne to babu faɗar wani sai ta Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم دليلنا هكا ابن عبد البر الحنبلي يا kawo haɗuwar ra'ayin malamai gaba ɗaya akan cewa wanda yake kwaikwayo to ba a lissafa shi daga cikin malamai ba a lissafa shi daga cikin masu ilimi mu haka ne abu ne kaga wani yayi ka kwaikwaya babu zancen ilimi a ciki fatafattan li hada malam ce to ka hankalta da wannan qawluhu walakin حدثنا ابن عباس فدشي da yace sai dai Abdullahi dan Abbas ya zantar da mu قال هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شنو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول عم النبي صلى الله عليه وسلم dan dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a lahu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a ta alkhairi domin idan fi'li da'a ya ta'addi da lahu to addu'a ce ta alkhairi in kuma ya ta'addi da ala to addu'a ce ta sharri sha bamban ka ce da'autu lahu wa da'autu alaihi ka ce da'autu lahu na mai addu'a ta alkhairi da'autu alaihi na mai muguwa addu'a faƙala Allahumma faqihuhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil Zala sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Allah maɗaukaki, ka fahimtar da shi cikin addini, ka ganar da shi addini, kuma ka sanar da shi tawili shi ne tafsiri na Al'ur'ani mai girma. Mishe sa ake mai take da Hebrew umma, kamar tawada ta al'umma, saboda zirhin ilimin shi. daga cikin iya sahabbai kanana amma kuma Allah maɗaukaki ya ba shi ilimi shi yasa Umar dan Khattab yayi ka kawo shi a cikin manyan sahabbai lokacin khilafar shi ya asab aje shi wajen wajen zaman shi qala fa kana kadhalika haka kuma Abdullahi dan Abbas ya kasance Allah maɗaukaki ya fahimtar da shi cikin addini kuma ya karantar da shi ya ilmantar da shi tafsiri mata bi ta'if sanat 68 ya rasu a ta'if shekara hijira tana da 68 قال المصنف رحمه الله wannan malami wanda ya wallaha littafin wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ke cewa wa fihi umqu ilmi salaf a cikin wannan hadisi hallau akwai zirhin ilimin magabata li qawlihi kad ahsana man intaha ila ma sami'a tabbat mutun ya kyautata da ya kai karshe zuwa abin da ya ji kenan yayi aiki da shi walakin kaza wa kaza sai dai kaza da kaza da kaza Abdullahi dan Abbas ya zantar da mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza da kaza fa ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalifu ath-thani sai aka fahimta cewa hadisin farko bai sabawa ba hadisi na biyu qawluhu uridtu uridat alayya al-umam fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace an bujiro min al-ummomi وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم إمام الترمذي ده إمام النسائي ده رواية عبثر بن قاسم عن حسين بن عبد الرحمن ده حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء sha wannan kissa da mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu ta kasance a daren da aka yi isra'i da shi na'am shi kuma Isra'il shi ne daga masallacin harami zuwa masallacin Kudus. Mi'iraji shi kuma daga masallacin Kudus zuwa Sidratul Muntaha sama ta bakwai. Kala, anna zalika kana lailatul Isra, kala al-Hafiz, fa in kana zalika mahfuzan in wannan hadisi ingantacce ne, kana fihi ƙurratun ƙuwwatun liman zahaba ila ta'addudul isra yace akwai ƙarhi ga tafarkin wanda yace cewa isra'i ba su daya aka yi shi ba ya hi so daya wa annahu waqa bil madinati aidan kuma cewa hallau ya abku a madina daban wancan isra'i na farko daga makka ne kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na bada labari ne ga a lokacin da yake madina can ya yi ta'aliki na biyu wa'allimuhu ta'wil da na uku qala rawahu al-bukhari fi udda fi iddat mawadi' min sahihi akhrajahu al-bukhari wa muslim duna qawlihi wa'allimuhu ta'wil imam bukhari da muslim sun fitar da shi banda lafazi wa'allimuhu ta'wil fa hiya 'inda ahmad fi al-musnad وصححه بتمامه الألباني رحمه الله في شرح الطحاوية إن وانا إمام أحمد يرويته وانا أتكي مسند كنش شكما إمام الألباني إن قلت وانا حديثي قبات إيش أتكي شرح الطحاوية وقال العجلوني في كشف الخفاء خفاء قاله عليه الصلاة والسلام لابن عباس كما أخرج أحمد والطبراني عنه لكن قال الحافظ بن حجر سيدي إمام الحافظ بن حجر يتي اشتهرت هذه اللفظة حتى نسبها بعضهم لصحيحين وأن اللفظين وعلمه التأويل يا شهرة حسيد وسوسك دنغنا شي زوا سي البخاري ده مسلم ولم يصب wanda ya dangana shi kuma bai dace da gaskiya ba domin lafazinsu su ban da wannan wa'allimu ta'wil كذا في النجم هكا يزوء أتك النجم وفيه أيضا نعمة أهل الحديث كوي نعمة تمأبوتا حديثي ثم البخاري والترمذي عن ابن عباس قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري عبد الله بن عباس يتي مزالة صلى الله عليه وسلم يا gama kirjina da ya rungumo ni ya rungume ni ya zuwa kirjin shi wa qala allahumma allimhu alhikma ce Allah madaukaki ka ilmantar da shi ka karantar da shi hikima fi riwayatin thumma al-bukhari an Allahumma allimhu al-kitaba Allah madaukaki ka ilmantar da shi al-Qur'ani mai girma نعم قلت malam ya ce wa fi haza nazarun a cikin wannan magana akwai tsokaci qala fi qurratul uyun fallahu a'lam Allah shine mafi sani mata uridat wani lokaci ne aka bujirowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'ummi wa aradaha kuma ya bujiro ta anna Allah tabaaraka wa ta'ala arahu misaliha cewa Allah madaukaki ya gwada mashi kwatamcin wannan al'ummi idza ja'at al-anbiya' lokacin da annabawa suka zo wa man tabi'ahum da wanda suke wanda suka yi imani da su suka bi su faman naja bil iman billahi wa ma bu'itha bihi anbiya dukkan wanda ya tsira da imani da abinda Allah madaukaki ya aiko annabawan shi wa rusulihi da manzannin shi min dinihi daga addinin shi allazi shara'ahu wanda ya shar'anta shi lahum ga su wannan al'ummomi da annabawa wa huwa ibadatuhu wahda kuma ita ce bauta mishi shi kadai la sharika la ba tare da abun gamawa hadawa da bauta Allah madaukaki wa tarki ibadati ma siwa da barin bauta koma bayan shi wal akhdh mimma amarahum bihi da riko da abinda ya dauka ya rike shi da shi wa tarki ma nahahum kenan da ɗan riko da abin da ya umarce su da shi da barin abin da ya hane su da shi anhu kama kala ta'ala an qaumi nuh kamar yadda Allah madaukaki ya fadawa mutanen annabi nuh alaihi salam qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ku sani ni na kasance muku mutum ne mai galgadi da dukkan wanda ya saba wa Allah maɗaukaki to ga sakamakon shi mubinun wanda yake galgadi bayanan ne menene nake muku galgadi a ni'budullah ku bautawa Allah maɗaukaki shi kadai wattaquhu ku ji tsoron shi a cikin wannan bauta da kuke mashi wa ati'u wa ati'un kuma biyayya sau da kama cikin abin da ya umarce ku da cikin abin da ya hane ku فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به kenan bautan nan ta Allah maɗaukaki da tauhidin shi da mishi da'a na kasancewa ne da kamantuwa da abin da Allah umar Allah maɗaukaki umarce su da shi wa tarki ma nahahum an da barin su abin da ya hane su game da shi gare shi wa ta'atu rasulihi da wa manzon sallallahu alaihi wasallama biyayya هذا هو الدين wannan shine addini la an ya'budu illa Allah na'am huwa din Allah yu'bad illa Allah aw Allah ya'budu illa Allah cewa kai ya saki ya bautawa wani sai Allah madaukaki wa Allah ya'budu Allah illa bima shara kuma kai ya bautawa Allah sai da abin da ya shar'anta kenan bauta ba ta kasancewa sai da abin da Allah maɗaukaki ya shar'anta ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam domin manzon sallallahu alaihi wasallam mai isassuwa ne daga Allah maɗaukaki mai da Allah maɗaukaki ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wadi cikin addini to daga Allah ne wahayi ne daga Allah nam fi'lan illa bima shar'a fi'ilan wa tarkan sai da abin da ya shar'anta na aikace kuma da bari wa an yuqaddima ta'ata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma yuhibbu wa yahwa kuma hakanan bauta tana cikin mutun ya gabatar da yiwa manzon shi sallallahu alaihi wasallam da'a da akan fifita shi akan abin da yake so da abin da ran shi ke so. In gane ko? Na wannan shi ne hallo bauta, ya zama to mutum ya fifita wa ya fifita da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallama akan dukkan abin da mutum yake so da kuma zuciyar shi ta raya mashi. Salisan قال وفي قرة العيون أي يبع يبعث في قومه فلا يتبعهم منهم أحد cewa ana tada shi a cikin ana aiko shi a cikin mutanen shi sai dai ba a samu ko mutum ɗaya wanda ya bi shi ya yi imani da shi kama kala ta'ala nam can ga nan bi قوله والنبي ومعه نعم شنو مكو شنو قال قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان fadan mazala sallallahu alaihi wasallama yace hallo an bujiro mu wani annabi wanda tare da shi akwai mutum ɗaya ko mutum biyu bakin wanda suka yi imani da shi wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun akwai annabin da ko mutum ɗaya ma bai samu ba sai imani da shi qala fihi raddu ala man ihtajja bil kathra cikin wannan gaba ta hadisi akwai mai da murtani ga wanda zai kawo hujja da yawa shi sa malamai suke cewa kadda yawan mutane su roɗe ka ba wai al'amarin ba kallon yawa ba kallon wa yake kan tafarki na Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ina yanzu mutum zai kawo hujja da dan Allah ya aiko mutum annabi ba a samu bai samu ba mabi ko daya na قال شنو يتي في قرة العيون أي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم أحد za a aiko wani annabi cikin mutanen shi ba wanda ya imani da shi ba wanda ya bi shi kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukaki yake cewa walaqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un tabbat mun aiko gabaninka a cikin shi'a mutanen farko wanda suka gabata yankuna wama yatihim min rasulin ba wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'un face sai sun mishi izgili sai sun mishi izgili ba sa imani da shi kai ne wanda Allah ya aiko kaza da kaza da kaza ana mai izgili قال وفيه دليل على أن الناجي من الأمم هم القليل cikin wannan hadisi akwai dalili cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta wanda suka tsira daga cikin al'ummomi ɗan kaɗan ne والأكثرون غلبت عليهم الطباع البشرية كما ما في يوانسو طبيعة تمتنتكا تارن جايس فعصوا الرسل فهلكوا سيسك سابا ومنظنوسو سكهلكا كما قال تعالى كما يندى الله مدوككي كتوا وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله in dai za ka bi mafi yawancin mutane doron ƙasa to za su ɓatar da kai daga tafarki na Allah. Ina madogaranka inda za ka kubuta daga ɓacewa shi ne ka yi riko da Alƙur'ani da suna maza Allah sallallahu Alaihi wasallam. wa ƙara ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa wama wajadana li aksarihim min ahad ba mu samu ba daga cikin mafi yawancin su riko da alkawalin da Allah maɗaukaki ya musu na su bauta mashi kar su saba mashi kar su haɗa bautar shi da wani kuma su yi imani da manzannin shi wa in wajadana aksarahum la fasiqin kuma in mun samu ma mafi yawancin su fasikai ne masu tsallaka dokokin Allah maɗaukaki ne wa qala قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركون مشركين Allah madaukake ya ce ku tahi a cikin doron ƙasa fanzuru ku kalla ku duba ku yi tsokace kaifa kana aqibatul ladina min qabl ya ya ƙarshen mugun ƙarshe na wanda suka kafirce wa Allah madaukake gabaninku kana aktharuhum mushrikin mafi yawancin su sun kasance mushrikai wannan na karantar da mu masu tauhidi muwahhidul qalil kadan ne game da adadin wanda suka kafircewa Allah madaukaki suka yi shirka da shi وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير كتم تشوانا آيوي أتكال القرآن ميجرما سنة ديوا والناجونا واندس كثيرة سككبتا وإن كانوا أقل القليل duk da cewa sun kasance ‘yan kaɗan-kaɗan ne fahimun sawadul azam duk da haka nan su suka yi yawa fahimun azamuna ƙadran domin sun kasance masu girma a ƙadari a gwargwadon inda Allah matsayi wajen Allah sun yi yawa ‘yan kaɗan ne ba amma a wurin Allah maɗaukaki matsayinsu na da girma wa in kallu ko duk da cewa dai ‘yan kaɗan ne فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة musulmi ya yi taka tsantsan kai ya rudu da yawan mutane ya ga ai wancan bangare suna da yawa a'a abin lura ba shi bane ba yawa bane baki domin gashi Allah madaukaki ya kutanta mafi yawancin mutane mushrike ne kafirai ne na'am qala bil kathra wa qad tatarra bihim kathiruna da yawa kuma mutane sun rudu da wannan masu yawan hatta ba'du man yadda'i ilma kai haka ko wanda shi iya kirarin shi mai ilimi ne itaqadu fi dinihim ma ya'taqiduhu al-juhal sun kudurce a cikin addinin su abinda jahilai suka kudurce ad-dallal ad-dallal wanda suka zama dallal wanda suka zama to batatu ولم يلتفتوا ila ما قاله الله ورسوله musu waiwaya ba ya zuwa ga abin da Allah maɗaukaki da manzon shi suka faɗi fakai ka kiyaye ƙaunuhu faɗar shi da ya ce iz rufi ali sawadun azim lokacin da aka ɗaga mun wani taro mai girma almuradu bihi huna ashaksul ladhi yura min ba'id ana nihin mutumin da yake gani daga nesa ya ga baki taro daga nesa ƙauluhu fazanantu annahum ummati na yi zaton cewa al'umma ta ce wannan li'anna al'ashkhas allati tura domin mutanen da ake gani fil ufuqi asashanni la yudrak minha illa suwar ba a riska sai mene sai kawai hotonsu sai dai a ga kama amma ba ka ce ba wane wane ne wane wane ne wafi sahih muslim ya zo a cikin sahih muslim walakinin zur ilal ufuk sai dai aka ce mashi ka kalla da can wancan bangare walam yadhkuru musannif sai dai nan malam bai ambace shi ba fala'allahu saqata min asli alladhi نقل الحديث من أو نقل الحديث من لعل يا سرينت ne daga asalin littafin da aka dauki wannan hadisi daga gare shi wallahu alam Allah shine mafi sani qauluhu fada shi da yace faqila li aka ce mun haza Musa wa qaumu wannan annabi Musa ne alaihi salam da mutanen shi ai Musa bin Imran ana nihin Musa dan Imran kalimur rahman wanda Allah maɗaukaki mai yawan rahma ya mai magana, wa ƙaunuhu mutanen nashi atba'uhu shi ne mabiyan shi, ala dinihi a bisa addinin shi, min bani Isra'il daga banu Isra'il. Ƙala fi ƙuratul uyun fihi fadilatu atba'i Musa min bani Isra'il. A cikin wannan gaba akwai falala ta mabiyan annabi Musa a.s. daga banu Isra'il. mimman amana bihim minhum birrusul daga daga cikin wanda suka yi imani daga cikin su da manzanni wal kutub da littattafai allati anzalaha Allah wadda Allah madaukaki ya sabkas at-taurat wal injil at-taurat da injil wal zabur da zabur wal furqan da al-qur'ani wa ghairi hada wa kanat banu isra'il qabla at-tafarruq kathirun banu Isra'il sun kasance gabanin su rarrabu suna da yawa, fihimul anbiya cikinsu akwai annabawa, sun ba da zalika hadasa ma hadasa min al-Yahud. Bayan wannan abin da ya abku ya abku a cikin Yahudawa, wa hadhal hadith ya dullu ala anna tabi' li Musa kathirun jiddan wannan hadisi na nuni wanda suka bi annabi Musa alaihi salam suka yi imani da shi suna da yawa wa kad qala Allah ta'ala kuma tabbat Allah madaukaki ya ce wa faddalnahum 'ala al'alamin mun fifita su akan sauran 'yan talikai ai fi zamanihim ana nihin a zamaninsu ba zamanin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika anna fi zamanihim وقبله ممن كفر بالله خلق لا يحصون لا يحصون wannan kuma dalilin cewa a zamaninsu da gabanin zamaninsu ga wa'anda daga wanda suka kafircewa Allah madaukaki mutane ne masu yawa to Allah sai fifita su akan mutanen zamaninsu da wanda suke gabaninsu wanda suka kafircewa Allah madaukaki ka hizb jalunu ka runduna ta jaluto wa buktasar da runduna ta buktasar wa amsalihim da makamantansu fafaddala Allah bani Isra'il bil iman sai Allah madaukaki ya fifitar da banu Isra'il akan sauran al'ummominsu da wanda suke gabatunsu da imani fasaru afdalu ahli zamanihi sai da wannan imani nasu suka kasance su ne mafi falala da fifiko akan sauran mutanen zamani wa hadatha fihim ma zakara Allah kuma fi surat al-baqara sai ya abku tare da su abinda Allah madaukaki ya ambata a cikin surat al-baqara wa ghairiha da waninta mimma asiyatihim li anbiya'ihim na sabawa annabawan su da suka yi wa ikhtilafihim fi dinihim da sabanin da suka abka a cikin addininsu وقد ذكره الله تعالى مهتجا به على اليهود الله مدوككي يا أنبت ونني ناكو هجة أكن يهودا الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونسك كافر تشيدا manzancin manzan Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi fatadabbar ma zakarahu Allah ta'ala Allah ya ce kai tsokace abinda Allah madaukaki ya ambace shi min ahwalihim daga halolinsu ba da ikhtilaf bayan sabanin da suka samu ina ga muna yi tsayawa a nan sai mu tashi a kan farashi da ya ce fa fanazar tufai da sawadun azim abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك